الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتف وعلى آله وصحبه والتابعين من هذه إلى يوم الدين حق قدره مدار العظيم الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته rana ita kamar an yi alkawari amma Allah ya mantar da ni an ce da za a rubuta za a yi kofi na wannan tambayoyin a fito da su yadda kowa ba zai karba amma na manta gaba ɗaya sai da za a yi magarban nan na tuna ba mai aka yi shi yasa yaɓin Allah da tun da rana a kyau za in Allah ya nuna mana lafiya za a sake zama wanda daga rana a kyau dai an san cewa sai bayan sallah don Allah da za a za a kawo amma dai a yau din ma za mu ci gaba da tambayoyin a ina ne aka kwana a ranar rana ito a wannan tambayoyin ai a cigaba da tambayoyin ko ko ko a cigaba da karatun rana ito a dawo kan eh eh to a cigaba da karatun to shi kenan su laraman a tamizu ne kenan za a tashi ko a tamiz babin tamizi babin tamizi ma'anahu lugata ma'ana tamizi a lugha talifu shay'in min shay'in wato an rabo abu daga wani abu a asalin tamiz masdari ne sannan kuma ya zamo ana sakin sa masa suna da yake bambancewa wani yake bambancewa wato shi yasa a tamiz din masdarin anan su malaman nahu yana suke amfani da shi suna amfani da shi ne kamar sunan fa'ili shine ismu fila ismu ma'ana min mubinun nakira yusabu tamyizan bima qad fassara كشبر نرا وكتيز برا ومن وين أسلا وتمرا آه وبعد ذي وشبه جروه إذا أربتها كمد هندة جزا والنصب بعد ما أليف وجب إن كان مثل ملء الأري ذهب والفائل المعنى سبا لأفعل مفرلا كأنت أعلى منزله وبعد كل مقترى تعجبا من يسكى أكرم بأبي بكر أبا وجرر بمن إن شئت غير ذي العدد والفائل المعنى كابن سنتفت وعامل التمييز قدم مطلقا والفعل ذي التسريف نظرا سبقا شو أنكا وفصلكو شو اسمه سونه bi ma'ana min ne ma'anar min wanda ya zo yana ɗauke da ma'anar min wanda a nan yana cikin gurare kamar biyar da tamizi ya bambanta da hali tamizi da hali sun yi tarayya abubuwa da yawa kamar guda biyar na farko dai cewa kowanne a cikin su farala suna ne wanda yake farala wanda yake mansubi wanda kuma yake zuwa nikira kuma wanda yake zuwa dan bayani yana zuwa ne dan bayani to kowanne daga cikin hali da tabizi suna zuwa da wannan da wannan abu ya hali da tabizi duk kowanne ya dauki wannan abubuwa guda biyar din yanda mai mulha yake faɗa wal hal wa tamyiz mansubani ala tilaf al war'i wal mabani to shi inda yake sun rabu ɗaya daga shi shine cewa shi tamizi yana ɗaukan ma'anan minni yanzu misali inda kace li ishiruna abdan kamar ka ce li ishiruna min abdin ina da ishirin daga abin da ake kira bawa ko li ishiruna darin kamar ka ce li ishiruna min darin amma shi hali yana ɗaukan ma'ana fi ne in ka ce ja a zaidun rakiban kamar ka ce ja a zaidun fi halakin rukubi nan yana cikin wuraren da shi tamizi ya bambanta da hali mubinu wanda yake ko ya zo don bayani a wanda to shi ma da hali ya zo don wannan sun da tarayya anan na kira kuma yake ni kira to shi ma da hali ya dau wannan yunsabu ane masa nasba shi ma hali mansubi ne shi yasa wannan duk da ya faɗa yana cikin wuraren da hali da tarihi suka tarayya amma na farkon bi ma'ana min to yana cikin wuraren da tamizi da hali suka bambanta tamizan halin kasancewarsa tamizi bima kad fassara abin da ya nasarce shi shine sunan da shi tamizin ya fassara yanzu ka ce li ishiruna abda to ishiruna din nan shi ya nasarci abda ishiruna din nan shi ya nasarci abdan shi yasa ne awani abdulkadir gudani yake cewa suna mufami shi ma yana aikin nasaba shine kamar wannan ko yanzu kamar na qur'ani inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'ajata najatan din nan tamizi ne me ya nasarce shi tis'un wa tis'una din nan shi ya nasarce shi suna ne wanda yake mufami me ma'anar ibhamin tis'un wa tis'una saboda zan ka ce 99 me ake nufi 99 ne an san cikin da tara adadi ne amma ba abinda in dai ana lissafa shi da ba za a iya lissafa shi ya kai haka ba ko in dai wanda zai karba a lissafa shi ne a iya cewa li tis'u wa tis'una na'aza ko ma'azata ko na'ajata ko dara ko qalansuwata ko na'alan da sauransu ne shi yasa na ce tis'u wa tis'una a rufe yake amma in aka fito da tamizin masalan aka ce sauba to sannan an gane 99 na menene shi yasa shi suna mafami yana nasabtar tamizinsa a ka shibirin arra ina misali kamar dai shibirin arra shi wani lokacin tamizi yana zuwa ne don ya nuna ba to abin da ake aunawa da hannu shiburu abu ne da auno ne da ake da hannu ana aunawa ne da hannu wato kamar tsawo ne awo ne na tsawo lens ake aunawa don kace li shibru ina da ɗani guda ba a san ɗani gudan na menene ba na tufafi ne ko nona abu to kace arran an san na fili ne ina da ɗani guda na fili to arran din tamizi ne wanda ya fassara shibrin din kuma shibrin din shi yana sabce shi wakati zumbura ko kace ina da taiki guda na alkama in ka ce liƙa fizu ina da taiki to ba san taiki ne ne ba na shinkafa ne ko na dawa ko na masara ko na gyaɗa ko na riɗi amma ka ce burra kaga an gano taikin da kake da shi na alƙama ne shi yasa burran tamizi ne ya fassara kafizin din nan kuma shi kafizin din nan shi yana sabce shi wa mana waini ko kuma li mana waini ina da tandu biyu a salan wata mura ɗaya tandin na zuma ɗaya kuma na dabino to shi ma dai asalan wata mura tamizi ne wanda ya fassara mana waini mana waini din ne yana sabce shi shi tamizi ta wani wajen a iya kasa shi biyu akwai wanda yake wato yake bayyana ijmalu zati akwai kuma wanda yake bayyana ijmalu nisbati shi wanda yake bayyana ijmalu zati shine kamar wanda ya zo bayan duk wani abu da ake aunawa ko dai wanda ake aunawa da hannu wato maganar tsawo ko faɗi ko kuma abin da ake aunawa da mudunnabi ko kuma abin da ake aunawa da nauyi ko kuma abin da ake lissafawa to duk irin wannan tamizin ana cewa ya zo ne don ya bayyana ijmalu zati abu ne wanda yake a rufe amma in ya zo sai ya bayyana shi akwai kuma wanda yake zuwa mai bayyana ijmalul nisbati wanda yake kamar asalinsa fa'ili ne ko maf'uli ko abin da ya kama da haka ina misali kamar na qur'ani inda Allah subhanahu wataala ke cewa washa ala ra'su shayba to shayban din nan tamizi ne wanda shi wannan ba ya zo bane dan ya bayyana wani zati ya zo ne dan ya bayyana nisba ta menene kan ya ruru da shi aka ce shayban ya ruru ne da fusfura wanda ko an ka duba shayban din nan asali fa'ili ne dan a iya cewa washa ala shaybur ra'si ko kuma wanda yake asalinsa maf'uli kamar inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa fajjarna lara uyunan to yunan din tamizi ne wanda ya zo don ya bayyana nisba ya zo ne don ya bayyana nisba wanda in an duba sai a ga asalinsa maf'ulu bihi ne kamar an ce wa fajjarna uyuna lari wa fajjarna uyuna lari a hodabun muhammadun nafsa ko ɗaba zaidun nafsa to asali za a ce ɗaban nafsu zaidi to wato shi irin wannan abin da yana sabce shi shine amilin da ya gabace shi yanzu isti'ala shi yana sabci shaiba fajjarna shi yana sabci uyuna ɗaba shi yana sabci zaida to ujururhu kana da dama kai masa jarra ba da zi bayan wannan wa shibhiha wato wannan da aka ambata a baitocinsa da abin da ya kama da ita idza arabtaha idan ka rafa ina misali ka muddu hindatin giza kamar yadda kace ni muddu hindatin ina da mudun nabi na alkama giza wanda yake abinci to ka iya cewa li muddu hindatin min giza'i li muddu hindatin min giza'i ko li kafizun min buri ko li shumrun min arri ko li ishruna min abdi duk irin wannan ka iya sa masa min kai masa jarra amma akwai inda ba dama a sa min ai jarra shine ya nuni gare shi da yace wa nasbu wa da ma urifa wajaba ai nasba bayan abin da aka rafa ya zamo dole in kana misla mil ular zahaba idan ya zamo shi kansa na bayan an rafa shi kamar na qur'ani da yace falan yuqbala bi nahadihim mil ular zahaban wa law ibtadili to wannan zahaban din dole ai masa nasba ba dama a ce min zahabin dole a ce zahaban wannan dole a ce zahaba wal fa'il al ma'anan su ban bi af'ala mufarrila abin da yake da asali fa'ili ne wato wanda ta yi a sanya shi fa'ili idan aka bai da af'alu tafril ya koma fi'ili to ka iya masa nasba da af'ala kana tafrili ina misali ka anta ala manzila kamar inda kace anta ala manzila da asalin wannan yanzu ala din nan da zaka bai da shi fi'ili manzilan sai ya koma fa'ili anta ala manziluka anta ala manziluka manzilu ya zama fa'ili to irin wannan fa'ilin ka iya masa nasba da ala wato af'alu tafrili shine kamar anan a wato ala din nan ko kuma kamar na ƙur'ani ana aksaru min kamala wa a'udhu na fara kama an ce mali kasura ko kuma mali aksaru min malika wanda shi wannan a iya cewa mubtada ne aka mai da shi wato tamizi aka mai da shi tamizi ana aksaru min kamala to shi ma dai irin wannan aksaru din shi ne zai nasarce shi shi ya nasarci malam ɗin nan wa ba da kulle maktara ta ajuban mai kana da damar ka kawo tamizi bayan duk wata magana da take nuna ta'ajjubi ba sai lalle ta'ajjubin da malaman nahawu suke masa babi ba koda ba shi ba ka iya kamar ka ce lillahi da ruka alima ko hasbuka bi zaidin rajula ko ka fadihi alima wanda duk wannan sigogi ne na ta'ajjubi wanda su malaman ta ne a nahwu ba sa kawo su a babin ta'ajjubi su an san wanda suke kawowa guda biyu ne shine ma af'ala da af'il to ko da ma ma af'ala din da af'il dukka iya kawo tamizi bayan su ka iya cewa ma ahsana zaidan rajulan rajulan din ya zamo tamizi a haka nan a karin bi abi bakarin aban irin misalin da shi ne alfiya ya kawo to aban din nan tamizi ne aka kawo shi bayan abin da ya nuna ta'ajibi shine a karin bi abi bakarin aba to wajrun rubin in shi ta gaira zil adad a kana da dama ka jarranci tamizi wanda ba na adadi ba wal fa'ilil ma'ana ba fa'ili na ma'ana ba to ka iya sa min kai masa jarra a ba dama ka ce li ishiruna min dirhamin sai dai li ishiruna dirhaman tun da wannan adadi ne haka nan wanda yake fa'ili na ma'ana ba dama kai masa jarra da min ba dama ka ce dabu muhammadun min nafsi sai dai dabu muhammadun nafsa amma sauran kamar wanda yake ya zo dan tamyizin abinda ake aunawa da hannu to ka iya sa masa ne ka ce li shibrun min arri a maimakon ka ce li shibrun arra ko ka ce liƙa fizin min burin a maimakon ka ce liƙa fizin burin ko ka ce limana wani min asalin wata mura a maimakon ka ce limana wani asalin wata mura ko kuma ka ce garastul arra min shajari a maimakon ka ce garastul arra shajara garastul arra shajara to amma wasu ka ce shi mai sharhi da ya kawo wannan garastul arra min shajari a matsayin misalin abin da yake halatta da gyara saboda asalin shajaran din maf'ulu bihi ne abin da yake ko tamizin da da asali maf'ulu bihi ne ba daidai bane a ce za a yi masa jarra da me to in ana so dai a ga ƙarin bayani akan guraren da ake da damar aiwa tamizi jarra da me da ma inda aka ce kamar tamizi ne amma dole a yi masa jarra da me da inda aka ce ba dama a yi wata mizi jarra da ne to a duba littafin nan ta ɗari buɗullabi ya kawo abin daki-daki ya kawo cikakkun misalai a kai to wa amila tamyiz qaddim mutlaka amilin tamyizi dole ya gabaci tamyizi ba kamar hali ba hali kaga aka ce amilin hali ya iya jinkirta matukar dai ya kunshi fi'ili ko haruffan fi'ili zai iya gabata ka ce rakiban ja a zaido amma tamizi ba dama ka ce daren li ishiruna sai dai dole ka ce li ishiruna daren daren din ya zo a daga baya amma wal fi'lu zu tasrifi fi'lin da yake mai sarrafa sabaka yakan zo kafin tamizin nazaran amma haka din baya wane da shi ba asali kisa'i malamin nan na kufa shi ya ga cewa haka din daidai ne sai aka samu wani malami na basra shine mazini ya bi shi aka samu wani malamin na basra shine mubarrad ya bi su akan haka shi yasa da kisa'i da mazini da mubarrad suna ganin cewa idan amilin tamizi ya zama fi'ili ne mai sarrafa to ta yi tamizin ya riga shi zuwa ka iya cewa kenan nafsan ɗaba zaidu tunda ɗaba fi'ili ne mai sarrafa ko shaiban ishta'ala ra'asi tunda ishta'ala fi'ili ne mai sarrafa suka kawo shahidi da baitin mawaƙi da yace ata hajuru laila bil firaqi habibaha wa ma kana nafsan bil firaqi tadibu wa ma kana nafsan bil firaqi tadibu to nafsan tamizi ne ya gabaci amilin sa shine tadibu ko kuma fadin wani mawaƙin da yake cewa rayyatu hazmiya fi ibadi al'amala wa mar'awaitu wa shaybar ra'siya ishta'ala rayyatu hazmiya fi ibadi al'amala wa mar'awaitu wa shaybar ra'siya ishta'ala to shayban ta tamizi ne wanda amirin sa shine ishta'ala sai ya zamo ya gabace shi saboda ishta'ala din fi'ili ne mai sarrafa fi'ili ne mai sarrafa to a wato shi ata zura laila bil firaqi habibaha yanzu daidai ne laila ta kaura cewa masoyinta ta fuskar ta rabu da shi wa ma kana nafsan bil firaqi tadibu ai ita kanta ranta ba zai kwanta da ta rabu da masoyin nata ba wannan kuma yake cewa rayyatu hazniya na toza ta kulata fi ibadi al amala da ni sa buri na nesa ya zama ina burin abin da yake nesa wa mar awaitu ban taddara ba ban daddara ba wa shaibar ra'asiyar ta'ala har gashi kaina ya ruru da wato furfura har gashi rai kaina ya ruru da furfura to to wannan kenan to alhamdulillah amma aka ce akwai inda amilin zai zama mai sarrafa amma ba damar ya gabata gurin baki ɗayan malamai ina misali kamar kafa bi zaidin rajula kafa bi zaidin rajula to yanzu rajulan tamizi ne wanda yake ya zo bayan kafa to ba dama a ce rajulan kafa bi zaidin wa zai kawo a ƙur'ani gurin da aka kawo kafa tamizi kamar guri nawa kamar guri goma kafa billahi hasiban gaskiya hasiban tanizi ne kafa eh sai ina wa kafa billahi shahida suratul fati ko shi ma shahidan tanizi ne sai ina eh wa kafa kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba suratul isra'i shi ma hasiban din tanizi ne an kawo yayi uku ko bi aka kawo saura bakwai ya a nan ba tanizi kitala maf'uli ne wa kafa billahi wakila wakila tanizi ne wa kafa bi rabbika hadiyan hadiyan tanizi ne ta nake a suratul anbiya ma akwai irin wannan ko a ƙarshen suratul ra'd a ƙarshen suratul ra'd ya kawo wa yaqulu allazina kafaru lasta mursala qul kafa wa man indahu ilmul kitab shi ma shahidan din tamizi ne a suratul anbiya ifa da akwai ko babu hmm ونرق الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا نكو وإن كان يا قراءة متكعنا قراءة نافي وأنا يا تكي مسكال نكو مسكالة إيه مسكالة ني قراءة ها مسكال نكو قراءة kana ɗin ta zamo tamma wa in kana misqalu har da ya a'a wa in min hadra ne ataina biha maka fadina hasidin ɗin tamizi ne ko ya zo amma ba dama a gabatar da shi kafa kafa so da yawa tana zuwa da tamizi a bayanta amma ba lalle ba galibi inda ta zo da tamizi a bayanta wato ya nuna an ƙara ba a fa'ilinta yauwa inda kaga ta zo ko ba ta mizi bayanta to ba a ƙara bar a fa'ilinta ba kamar wa kafan lahul muminin alkitab alam ya kafi ya kumu burari in kafa ɗin ko an yi middakum nan ma kaga ba a sa ba ba ko a fa'ilin a shi yasa ba kawo ta nizin bayan ta ba ko amma kafabi kafabi kafabi kafabi Allah ya kai guda nawa a Qur'ani kafabi rabbika guda nawa ne a Qur'ani sai an dubo na sai mala ali Allah ya taimaka Allah ya mu fahimta Allah ya saka masu tafan da alheri Allah ya mana taimako a dukkan lamura ya yi mana da abin ki ya san kan mana da albarka a dukkan lamuran mu albarka amir ya ba mu zaman lafiya karanta fata daya salatul fatiha uku